بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren laraba ne daidai da daren takwas ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1435 daidai da goma ga watan disamba shekara ta 2013 wannan shine kasan na takwas daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin sharhu sunna wallafar al-imam al-hafiz abu muhammad al-hussein ibn mas'udin al-farra al-baghawi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a basu manta ba bayan da na gama karatun muqaddimar bagawi na ɗauko littafin tadwini sunna a inda professor muhammad matar zaharani ya kawo mana cikakken sharhi dangane da abubuwan da bagawi ya ishara na gurɓacewa da lalacewar wannan zamani a inda aka samu gwamnatoci na kafirai kuma zindikai 'yan shi'a sun kama gabas da yamma kudu da arewacin duniya a zamanin sun canza wa musulmi addini daga musulunci zuwa addinin kafirci sun haramta wa musulmi sallah azumi da abubuwan ibada sun halatta wa musulmi kafirci sun halatta wa musulmi zina da fasikanci da dukkanin abubuwa na sabon Allah a inda muka ji a daidai wannan lokaci malaman ahalus sunna gabas da yamma kudu da arewa su kuma sai suka turje da ɗauri da duka da kisa da wulakanci duk bai firgita su ba haka suka rike wa mutane imaninsu da ikon Allah ta hanyar wa'azozi aka rinka bi ana rufe masallatai ana rugurguza makarantu suka koma cikin gidajensu suka fake zuwa ga tattara ɗalibai a gidajensu suna karantar da su suna wayar da kansu kuma suna yi musu karatu ne akan matsalolin da ake kai domin gwamnatoci ne na kafirai 'yan shi'a masu zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna tsine wa matan annabi albarka malaman ahli sunna su kuma suka dage wajen karantar da aƙida ingantacciya bayyana falaloli da darajojin sahabbai da kuma karatuttuka dangane da abubuwan da zai fahimtar da musulmi akan dagewa da kuma sadaukarwa dangane da ainihin addini mun ji daga cikin salon da malamai suka ɗauka kenan haka kuma muka ji ainihin wato kamar yadda na fara tattauna mana a tattakaice ina takaito abubuwan ne yau kwarai da gaske saboda ina so karkare wannan mukaddima a yau insha Allah duk abubuwan nan da ne ta karantowa galibi na tattaro su ne daga littafin safahatul mushriqa من التاريخ الإسلامي wallafar ainihin Profesa Ali Muhammad Muhammadin Sallabi Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi wani yayi min wata tambaya off record yana cewa wai wannan malamin ya yayi zauna da Gaddafi ne asalin wannan malamin dan braba ne kamar yadda na fara gaya muku yan hayaniya ne da rudani amma Allah cikin ikon shi na dauko muku tarihin ranar daga cikin aikin da jami'ar islamiyya ta madina take yi shine yawo a bangarori na duniya da tsaye da daurori da kuma matasa da aka san suna da nishadi game da harkokin addini a ɗibe su a karantar da su zuwan shi madina ya karatu ya tafi sudan ya masters ya sake tsayawa a nan sudan ya phd din shi sai ya natsu ya dawo cikin taitayin shi ya gane cewa bradanci wato da'awa ta ikhwaniyanci ba komai ba ce barna ce da kuma buɗewa duk wata bid'a kofa don haka ya dawo ya natsu to wannan shi yasa ya iya zama lafiya da dukkan ainihin wani mai mulki da zai zauna da shi domin asalin ita da awar salafiya ba ta zo tana neman mulkin ka bane inna ma ta zo tana kokarin ta kafu ne so in dai har zaka tafi tare da ita da zama lafiya ba tare da ka tawai haƙi ba ba shi daga cikin manhajinmu cewa sai an yi rikici lallai rikici ba asalin shi ne asalinmu ba rikici wata wasila ce kawai daga cikin wasa'il wadda take iya zama dole don haka muhammad sallabi ya zauna lafiya da gaddafi in ka tafi kan website za ka yi ta ganin abubuwan shi tare da gaddafi da sauransu bai da wata matsala tare da gaddafi amma a can baya kafin ya zama salafi an rinka samun munanan matsaloli tsakanin shi da su saboda yan brother mutane ne waɗanda yake sun fi kowa rudani daga cikin duk waɗanda suke hayaniya a wannan zamani ka duba irin abin da suka jawo wa ƙasan masar suka yi ta hayaniyar shari'a allah ya ɗauki gwamnati ya ba su shari'a aka yi ta ƙoƙarin su yi kwamitocin zakka kawai aka nemi su tsayar suka kasa tsayarwa shikenan ya zama kawai sai aka fahimci da ƙarshe suna mudahana suna ha'intar musulmi wajen haɗa kai da ƙasa america haɗa kai da 'yan shi'a abubuwan da Hussaini Mubarak na fasikanci da sauransu bai bude dama sun faru ba duk waɗannan suka bude dama yanzu ka dubi abin da suka jawo mutanen ƙasar Masar zub da jini da sauran bala'o'i sai aka waye gari fama rabi har tijaratu ba wata riba da aka ci ƙarshe sai an kai ƙasar Masar an baro ta wannan shine da'awar bradanci da'awar bradanci ita ce ta taimaka aka samar da platform wanda shi'a ta zo ta zauna a ƙasar nan aka yi ta amfani da aƙidar brazanci a cikin mss ana cewa babu aƙida a duk aƙidar mss sai a ce babu aƙida a daina magana aƙida din da aka ce ba za a magana aƙida ba a ce kwamishinan 'yan sanda a ce daina magana barayi da 'yan fashi zai yi so ba zai yi a ce ba za a yi magana aƙida ba duk sanda aka ce ba za a yi magana aƙida ba to an ɗaura gindin munanan aƙidoji su shigo duk wanda yake tsoron ai magana aqida yana da muguwa aqida ne baka da muguwa aqida baka tsoron a ce kaza bid'a ne baka tsoron a ce kaza shirka ne baka tsoron a ce a ce kaza kuskure ne don duk abin da za a ce in ka samu kanka a cikin shi zaka yi marmaza ka bari don kai a shirye kake ka karbi gaskiya amma in ka yanke wa kanka shawara akan abin da kake kai kuma baka da dalili to dan haka kullun zaka rinka fargaba akan aka ce za a yi magana bid'a ko shirka ko makamantan haka saboda haka duk inda yan salafiya suke suna iya tafiya tare da duk wanda ba zai katsalandan game da harkar da'awar su don kamar yadda nace ita da'awar salafiya ba da karfin tsiya ne take ratsa wuri ba amma da karfin ilimi ne a fadakar a karantar a wayar da kan mutane duk inda 'yan salafiya suka samu kansu a haka ba su da matsala ko karkashin gwamnatin kirista ne za su iya zama kamar yadda 'yan salafiya na farko annabi ya tura su suka je suka zauna a karkashin gwamnatin kirista reverend father kuma a cikin fada shi shine sarki na jashi ina fata an gane har daga baya ya zo ya musulunta a ciki suke sallah a nan suke da'awarsu a nan suke komai saboda mai an takura musu sun kasa yin ibada a ƙasar makka shi yasa kaga da yawa daga cikin akwai yan uwanmu yanzu a ƙasashen america da ingila sun je sun giggina islamic center suna karantar da addinin musulunci suna da cikakken yanci suna yin sallolinsu suna ibadojinsu ba matukar mu 'yan salafiya za mu karantar ba mu da matsala da kowa amma in ka nemi fitina to shine kamar yadda muka ba ku shawara masallacin ku ne suka nemi ku kubar masallacin to in nasu ne sai ku bar musu masallacin ba za a yi fitina ba to amma matsalar ita ce in masallaci namu ne ko makaranta tamu in ka zo ka ce za ka neme mu da rikici ranka ya fi komai sauƙi mu kawar da kai duk duk abin da ya shafi kayanin ka za mu iya tarwatsa ka gaba ɗaya so haka muke ko'ina in ka taɓo mu a wurinmu ba mu da daɗi ko kaɗan amma in wurinka ne ka ce mu kauce da gudu za mu baka wuri so amma baka da ikon da kuma namu za kuma ka ce karni so kuma mu a da'awar mu ba mu cewa a hana wane gina masallaci a hana wane gina makaranta ba mu cewa haka cewa muke kowa a bashi yayi abubakar gumi lokacin da ya samu karfin da'awar shi an taba kiran shi a kasan nan lokacin su shehu musa yar aduwa lokacin da obasanjo da shehu musa yar aduwa suke da karfi shehu musa yar aduwa ya kira abubakar gumi ya ce mishi ko kana so mutanen nan mu hana su waɗannan bidiyoyin malayacin aka hana su da karfin gwamnati za su ce suna da gaskiya an yi amfani da karfin gwamnati an hana su ya ce amma ku bari su ci gaba da karantarwa mu ma mu ci gaba da karantarwa mutane za su gane wane ne yake akan daidai saboda haka matukar mu 'yan salafiya in dai za mu karantar to don haka duk wani dan salafiya nake ba shi shawara karka je ka kafa da'awar salafiya a inda ka san baka da iko duk inda baka da iko karka je ka kafa ba za ta yiwu ba ba za ta yiwu a yi ta karkashin wata gwamnati karkashin wani mai sarauta karkashin masallacin wata kungiya karkashin wasu organization karkashin wasu 'yan boko da'awar salafiya kadai tana yiwuwa ne a karkashin rumfar da ita ta kafa a batta in ba haka ba duk inda za a yi da'awar salafiya sai abin ya zo ya rikice ku je ku bi duk waɗanda ke da'awar salafiya a nan najeriya ko a nan kusa ko dai ka samu an watse ko kuma dole ne ka ga sun narke sun koma sun bi irin waɗancan 'yan abiyari ma a sha kiɗa Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wannan yana daga cikin abubuwa masu matuƙar muhimmanci da duk wanda zai da'awar salafiya ya kamata ya lura na haka muhammadin sallabi yake bayyana waɗannan abubuwa ƙarara in ba manta ba mun tattauna a inda malam ya bayyana cewa malaman ahli sunna sun yi kwazo wajen bibiyar 'ya'yan waɗannan ubaidawa da 'ya'yan waɗanda ke jibintarsu wajen yi musu wa'azi da ɗora su akan ainihin tafarki na gari to sa'an nan sai kuma ainihin wato na ga irin abin da nake cewa wani min karambani ya ɗauki littafi a wurin nan ina awwal ina littafan da nace ya aje a wurin nan Allah ya kyauta sa'annan sai mala ya ce wa min wasa'il ulama sunna fi zabbi an aqaidis salaf wasilatul munazara wal jadal wa ifhamul khasm amama awamin nas yana daga cikin hanyoyin da malaman ahli sunna suka bi wajen kare aqidojin salaf aqidojin malaman farko wasilatul munazara ita ce hanyar muqabala a zauna a tattauna wal jadal a yi jayayya kai ka faɗa shi ya faɗa wa ifhamil khasum da kuma ƙoƙarin ɗinɗima abokin husuma da hujjoji a ɗimama shi da hujjoji a mama awamin nas a gaban ainihin jahilan mutane waɗanda galibi su ne ake hudarsu don haka sai a share wuri sai a ce a zo a yi muƙabala ina fata an gane a zo a yi muƙabala ko kun fahimta jama'a ta wannan ana iya gane wazininku ana iya gane nauyinku a mizanin ilimi sannan nauyin 'yan bid'a a mizanin ilimi yana bayyana wa mimman sajjalat lana kutubut tarikh ma'afirahu an nayyira fi hadha al-midmar al-allamatu al-faqih al-alim ar-rabbani abubakar qamudi alladhi nadhara abul abbas ash-shi'i munadaratan afhamahu fiha na daga cikin manyan malamai waɗanda littafan tarihi suka ruwaito mana irin ainihin wato ƙwazon shi da ya mai haske a wannan fagen shine babban malamin fikihu malamin Allah mai tarbiyyar mutane al'imamu abubakar alkamudi wanda ya munazara da abul abbas abul abbas ɗin ɗan shi'a ne muƙabalar da sai da ya ɗumama shi ya ƙure shi a cikinta wa Ibrahim ibn Muhammad al-Dabbi hakanan kuma al-Imam Ibrahim dan Muhammad al-Dabbi malami ne na ahli sunna wa kana rajulan salihan mutumin kirki ne faqihan malami bari'an fil ilmi ya kware a cikin ilimi wa qatalahu Abu Ubaidin amma wannan zindiki wa qatalahu Banu Ubaidin waɗannan zindikawa Ubaidawa 'yan Shi'a su suka kashe shi zulman wa zura suka kashe shi cikin zalunci da kuma kage da suka yi mai wa baraza fil munazara abu muhammadin da aka zo wurin wannan ainihin wato munazara wannan muqabala al-imamu abu muhammad abdullah ibn tubban kun tuna wanda muka faɗi ɗaya daga cikin malaman da suka turje a can baya ya bayyana a wurin wannan muqabala illa anna aba usman sa'id ibn muhammad al-haddad kana aqdarahum fi hadha al-bab sai dai kuma al'imamu abu Usman, sa'idu ɗan Muhammad, al-Haddad ya fi su ƙwarewa a wannan babi na muƙabala, faƙad kanat lahu maƙamatun karima, wannan abu Usman ɗin ba wancan abu Usman ɗan shi'a ba, wani abu Usman ɗin ne shi kuma nan ake cewa daga cikin malaman da suka bayyana a wurin wannan muƙabala, kadeji al'imamu abubakar al-Kamudi, sannan al'imamu Ibrahim ɗan Muhammad al-Dabbi, to sa'an nan sai kuma al'imamu abdullahi ibn tubban to sai dai wani malami da ya bayyana a cikin muƙabalan mai suna malam abu usman sa'idu ɗan muhammad al-haddad ya fi su gogewa a wajen muƙabala da ‘yan bidi'a faƙad kanat lahu maqamatun karima yana da ainihin matsayi waɗanda suke abin yabawa wa mawaƙif mahmuda da kuma ainihin wasu irin matakayya waɗanda sun kai a jinjina mishi fi difa'i anil islami game da kariya da ya rinka wa musulunci wa zabbi anil sunna da kuma ainihin kare duk wata kazanta da aka ɗibo aka yarfa wa ainihin sunna to anan ne gashi malam ya kawo mana ashharu munazaratil imami abi usmana sa'idi ibn al-haddad ga shahararriya daga cikin mukabalolin da ya da 'yan shi'a ga wadda ta fi kowace shahara ga shi nan in ka karanta za ka ga tarihin ta kamar yadda na ce zan takaito mana bayanin ne shi ne ubaidullahi wannan almahadi wannan zindiki shugaban gwamnatin ubaidawa ya kira wannan malami ainihin yana kokarin ya zauna ya tattauna da shi akan magana hadisin gadir khum wanda 'yan shi'a saboda jahilci sai ku ji suna cewa gadir khum gadir khum khum din sunan wata anguwa ne wani dan ƙauye ne shine khum hasabe mai ruwa da munjaye khummun khummun to gadir shine korama ko gulbi to an je wurin wani gulbi ne da ke wannan wuri da ake kira khum shine gadiru gadiru gulbi ko korama ta ƙauyen hum sai annabi ya zauna shi da sahabbai hadisi ne sahihi ya zo akan haka ya tattauna ya wa sahabbai wa'azi daga cikin wa'azozin aka ce har ya faɗi umarni da wajabcin abi alƙur'ani da sunna da kuma lallai annabi yana ƙara wasiya a kula da mutan gidan shi shikenan sai yan shi'a sai suka koma sai suka yi ƙarya sai suka ce a wannan wuri ne annabi ya wasiya wai aliyu shine khalifa a ina wannan riwayar take wannan dai da na faɗi tana nan cikin sahih muslim in baka da muslim ka duba cikin riyadus salihin tana nan annabi yayi wa'azi abi alqur'ani da sunna sa'annan kuma a kula mishi da haƙƙin mutanen gidan shi wannan gaskatawa ce ga magana Allah da annabi ya umarce shi qul la as'alukum alaihi ajran illa almawaddata fil qurba duk wa'azi da alheri da nake muku ba abin da nake nema a wurin ku sai ku so dangina ‘ya'yana jikokina abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara jaddadawa kenan shi kenan sai suka ce wai a wannan wurin shi yasa to za ka ji duk ɗan shi'a duk jahilcin shi sai ka ji ya san gadir kum sai ce maka gadir kum gadir kum gadir kum gadir korama hum hum din kuma sunan yanki ne dan ƙauye ne haka ina fata an gane to shine da ainihin ya kawo wannan hadisi annabi ya ce man kuntu maulahu fa aliyun maulahu wanda din na kasance ni mai gidan shi ne to aliyu ma mai gidan shi ne to shikenan fa sai ubaidullahi sai yake cewa to ai kaga yanzu wannan hadisi annabi ya ce aliyu wanda duk kai ka yadda mai gidan shi ne ka yadda kai annabi mai gidanka ne to aliyu ma mai gidanka ne to yanzu wannan ya nuna kenan su 'yan shi'a in ji cewar shi suke da wilaya akan mutane kenan ku ji gashi yace da'ahu ubaidullahi al-mahdi wa bayyana lahu ubaidullahi hadisa ghadir khum man kuntu maulahu fa aliyun maulahu sai malai marmaza yace wa huwa hadithun sahihu hadisi ne sahihi ubaidullahi wannan zindiki dan shi'a ya kawo wannan hadisi annabi ya ce wanda din nake mai gidan shi to aliyu ma mai gidan shi ne fa'atafa ubaidullahi la'anatullahi alaihi sai ubaidullahi ya ci gaba da cewa faƙala li abi usman famalin nas la yakununa abiduna to tunda dai annabi ya ce man kuntu maulahu fa aliyun maulahu to mu da muke bin aliyu me yasa mutane ba za su zama bayin mu ba tunda mu ne muke da wilaya a kansu faƙala lahu abu usman sai abu usman ya ce a azzallahu sayyid ran sarki ya dade lam yurid wilayatar riq ai a cikin wannan hadisi annabi ba yana nufin kuna shugabancin mutane shugabanci na bauta ba ne wilayar da annabi ya ce man kuntu maulahu fa aliyun maulahu to wilaya din ba ta bauta ba ce ba ta bauta ba ce wa inna ma arada wilayatin fiddini yana nufin ne shugabanci a addini wanda di ya yadda annabi mai gidan shi ne a addinin musulunci to ya yadda aliyu ma mai gidan shi ne a addinin musulunci ina fata an gane to yanzu wannan yana nufin kenan ku bautar da mutane a shi wannan zindiki dan shi a sai ce wannan hadisi dalili ne akan to duk mutane sun zama bayinmu sai fassara wilaya din da wilayatul riqi sai wannan malami na sunna yake ce mai a'a ai annabi ba yana nufin wilaya ne ta riƙa ba ba yana nufin shugabanci ne na bautar da mutane ba yana nufin shugabanci ne jagoranci ne na addini qala sai shi wannan malami yace fa qala Allahu azza wa jalla ai Allah yace ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu alkitaba wal hikma wan nubuwata ai Allah da kanshi yace bai halatta wa mutum mutumin da Allah ya bashi littafi da ilimi da annabta thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah sannan ya ce wa mutane ku zama bayina ku rabu da Allah ba walakin kunu rabbaniyina in dai mai ilimi ne in dai annabi ne in dai masanin littafi ne to sai dai rinka cewa ku zama rabbaniyina ku zama masu renon mutane su bi Allah bima kuntum tuallimuna alkitaba saboda littafin da kuke karantarwa wa bima kuntum tadrusuna da kuma karatuttukan da kuke yi wala ya amurakum an tattakhidhul mala'ikata wan nabiyina arbaba sannan malamai da annabawa ba sa umarninku da ku ɗauki mala'iku da annabawa ku mai da su ubangizai a yi amurukun bilkufri ba da iz'antun musulmun yau ta yaya malamai da annabawa za su umarce ku da kafirci bayan kun zama musulmi yanzu wannan aya da al'imamu abu usman al-haddad ya jawo wannan shugaban 'yan shi'a tana nuna ne tana nuna ashe wani ya mai da wani bawan shi bawa irin na bautar da Allah ake wa ka juya wani ka ce ya zama bawanka to kai ka kafirta shi kuma ya bi ka akan haka ya zama kafiri to don haka wannan hadisin ba ma'anar shi ba kenan jama'a kun ji yadda malaman hadisi suke aikin su mun gaya muku ka'idojin tun a baya sai ku je ku bibiya ga ta nan dai wannan doguwar muƙabala ce wannan malami ya kawo mana ita ka karanta ta har zuwa ainihin wato shafi na tamanin da hudu na wannan littafi abin nan bakwai kenan kun ji matakai da ahalus sunna suka ɗauka jama'a a nan ne za mu jinjinawa ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna musamman tafiyar farko a lokacin da aka samu malamai ƙwararru gogaggu waɗanda duk inda za su tafi wa'azi za su tafi da buhunhunan littattafai ne duk maganar da suke yi su ne ne ana faɗin littattafai ana faɗin shafi a nan ne tarihi ya bayyana bawan Allah dattijo mutumin kirki Allah ya gafarta mishi malam adamu mai shafi kai malami duk maganar da zaka faɗi kana kan mimbari ka faɗi shi kuma yana nan zai ce maka in dogon kari ne shafi na kaza juz'i kaza in gajeren kari ne yan bana bakwai ba su san dogon kari ba ba su san gajeren kari ba dogon kari shine littafin da za a same shi gashi irin wannan shi ake kira dogon kari ina fata an gane dogon kari ga gajeren kari ka gani shine sai a ce in dogon kari ne kaza an gajeren kari ne shafi na kaza ina fata an gane in sabon bugu ne kaza in tsohon bugu ne kaza ana nan sai aka yi jawahirul ma'ani sabon bugu sai suka fara jayayya ai wannan dama abubuwa ne yan izala suka ai gashi gashi shine sai malam adam mai shafi Allah ya ji kanshi wata ran sai ce a duba jawahir ma'ani tsohon alkawari sabon alkawari kuma kaza kwarai da gaske ai kwarai da gaske na aje su can wani ne ya canza mana sala sai da na aje da sabon alkawarin da tsohon alkawarin duk suna ina fata an gane Allah ya kiyaye to jama'a kun ji don haka mukabala na ɗaya daga cikin hanyoyin da ake yada suna da su amma da shari'a na ɗaya duk wanda za a sa ya shiga mukabalar ya zama ya goge na biyu karku sake sire na hankalinku idan za a yi mukabala da babban malaminku to su ma babban malaminsu ya zo amma kar a je babban malamin ku a je a turo mishi wani dan matin biri mara kunya a'a wannan dalili ne da ake so a wulakanta ku dan haka ahli sunna ku kware akan haka sannan sa rana ake ta muqabala ba a muqabala kun zo za ku yi karatu sai wani ya cuso ya ce ya zo a yi muqabala a'a qur'ani abin da ya shiryar shine me lokacin da annabi Musa ya zo fada fir'auna wa'azi ya zo da wa'azi ya wa'azi suka ji basu yadda ba sai aka ce to a sanya rana a sanya rana sai aka sanya rana aka sanya lokaci aka sanya wurin muƙabala saboda haka kun tare za ku yi tafsirin ƙur'ani yanzu sai wani ya ce ya ji jiya a wurin karatu kun ce kaza don haka ya zo ne akan a yana so ne a wargaza wannan karatun ka a ci gaba sai a ce a a to zauna a ci gaba da karatun don haka jama'a an sa ranar kaza karfe kaza a fito haka ake yi in ba ku kware akan haka ba sai su ruguza muku wurin karatu amma karka ce to ayin an je wa'azin izala ana tarban su a'a ai dama shi wa'azin na izala an fito ne da biyu wa'azi muƙabala ba littafi ne aka zo aka sa ba amma yanzu kun zo kun sa karatun sharhu sunna yau wannan ya zo ya ce muku ya zo muƙabala ku fasa karatun a yi muƙabala gobe wannan ya zo jibi wannan ya zo a'a sai a ce to shi kenan yau ranar karatun littafi ce gobe karfe tara ta yi jama'a za ku fito haka ƙur'ani ya ce hal antum ha mujtami'un za ku taru jama'a fir'auna da yake zindiki ne sai ce la'allana nattabi'us saharata me yiwuwa sai mu bi masu sihirin in kanu humul galibuna in suka yi nasara kaga ya yanke shawara tun daga nan in malaman shi na tsafi sun yi nasara to zai bi idan ba su yi nasara ba fa to ba zai bi ba to saboda haka duk abin da za ku yi akwai shi a ƙur'ani da sunna ku rinka bincikar malamai ya ake muƙabala in ba haka ba sai su zo su wargaza muku wurin da'awa su rikita muku tsari kun zo kun sa za ku yi wa'azi akan kaza to sai ku zo cikin wa'azin sai ku ce to wannan wa'azin namu ga abubuwan da za mu yi wa'azi a kai sannan kuma gobe za mu ba da ranar muƙabala da tambayoyi da jefa ƙalubale don haka yau sai an bar ku kun yi wa'azinku duk wanda zai jifa yanke muku lasifika kuma ku zo da waɗanda suka iya tare jifa da tare lasifika so kwakwalwar ku ta rinka aiki ahalus sunna ku rinka ganewa an fahimci wannan da kyau ko to saboda haka munazara tana daga ciki to sa'an nan sai kuma malam ya ainihin tsallaka sai ya kawo mana الثامنة قام شعراء أهل السنة بدور مجيد Koma shafi na tamanin da hudu zaka ga inda malam ya ce ahalis sunna sai kuma suka tsayu da wani ainihin wato gudunmawa wadda take a bar yabawa wa jihadin da kuma wani irin jihadi hamidin wanda yake abin a jinjina wannan irin jihadi fiddifa'i anil islam kama da kariya da suke wa musulunci wal huju da kuma irin yadda ainihin wato ahalis sunna suke kai farmaki na ilimi ala bani ubaidin ga ainihin ubaidawa ina fata an gane bisinani wal qawafi ta hanyar ainihin wato waƙoƙi da ainihin waƙe ku kiyaye waƙoƙi waƙa da kuma waƙe duka waƙa waƙa sosai da kuma waƙe waƙa ita ce irin wadda su shata suke yi to ta halatta a yi ta kiɗan ne bai halatta a yi ba don haka za ku iya rera waka sosai ku yi wa 'yan bidi'a waka akan bidi'o'insu sannan sai kuma waka mai kiyafa wadda take karewa da ainihin wato dango ko kuma harafi ko baiti ko makamancin haka ahli sunna suka tsayi da wannan allati kanat ala abi ala bani ubaidin ashadda min as-suyuf al-qawati waɗannan waƙoƙin sai suka zama sun fi takobi tsanani ga 'yan shi'an nan ubaidawa waƙar ta fi musu tsanani wata bawwa a markazin sadara fi hadal bab a sha'ir majid wanda ya jagorancin irin wannan waƙe-waƙen a wannan zamani shine wani mawaƙi wanda abin a jinjinawa abul qasim azzari wa min ashhari ma qalahu qasidatun الرائية التي انتشرت في الآفاق والبلدان التي قال فيها عجبت لفتنة عمت وعمت يقوم بها داع أو كفور تزلزلت المدائن والبوادي لها وتلونت منها الدهور haka ya ci gaba da rera waɗannan waƙoƙi yana cewa na yi mamakin wata irin fitina wadda ta game ko'ina ta mamaye ko'ina wanda aka samu wani mai da'awa yana da'awar kafirci ya yada ta ta shiga cikin birane da ƙauyuka wadda wannan fitina ta kewaye zamunna masu yawa wa zaqat kulla ardin zata irdin duk wani gari mai mutunci sai da ya shiga cikin kunci walam taghni al-maqafil wal qusur walam taghni al-ma'aqil wal qusur kananan gidaje na soro da manya-manyan gidaje babu inda waɗannan bala'o'i ba su shiga ba haka yi rinka yin irin waɗannan waƙoƙi to ita waƙa jama'a annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama shine ya ba da sirrinta ya ce waƙa daga cikinta inna mina shi'iri la hikima lallai daga cikin waƙa akwai da take akwai hikima akwai ilimi a ciki kun ji na ɗaya kenan na biyu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana ainihin sanya sahabban shi waɗanda suka ƙware da waƙa suna yin waƙa suna jinjina mishi suna yaba mishi shi kanshi don haka waƙe na yaban manzan Allah ba bid'a ba ne ba kafirci ba ne sai dai in an saka bid'a ko kafirci amma in dai waƙe ne don a yabi manzan Allah ba kiɗa kiɗa na shigowa kowane iri ne to haramun ne kowane iri amma in dai wake ne kadai za a yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to annabi shi ya ba da izini akan babu laifi a yi mishi abdullahi ibn rawaha ne wa annabi sallallahu alaihi wa sallama waka annabi sallallahu alaihi wa sallama yana jin daɗin wannan wake da abdullahi yake mishi har da kanshi annabi yana rera wakar yana cewa inna sa'ibakum la yaqulu illa haqqan dan uwanku da ke min waka ba komai yake faɗi ba gaskiya yake faɗi me yake cewa wasina rasulullahi yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufun min al-fajr sati'u arana al-huda ba'da al-ama fa qulubuna bihi muqinatun anna ma qala waqi'u yabitu yujafi janbahu an firashihi idza istafqalat lil mushrikina bil mushrikina al-madaji'u ga annabi a cikinmu yana karanta ƙur'ani yana karanta sunna yana koyar da mu tarbiyya yana karatun ƙur'ani da daddare yana sallah a lokacin da mushrikai suke jin daɗin bacci ka ji ma'anar waƙar sai 'yan matan gari suka ɗauka rannan sai wata baiwa sai ta zo ta zauna kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam tana ta waƙa annabi yana jinta can da waƙa ta waƙa sai ta kauce sai ta ratse sai ta kama daji sai ta ce wa fina rasulullahi ya'lamu ma fi ghad annabi ya san abin da za a yi gobe sai annabi ya ce a a tsaya tsaya tsaya ci gaba da naɗa zu amma wannan ki bashi to kun ji don haka idan mutum ya zo yana waƙar manzan Allah ba a hana shi amma in ya saka shirka ko bid'a a ciki to dole a hana shi don haka ahalis sunna waɗanda suke kwandemin littafin ishiriniya kun yi kuskure ishiriniya yaban annabi ne amma a ciki akwai kurakurai waɗanda suka shafi aƙida amma alfazazi algharnati mai ishiriniya ba mushriki ba ne ba kafiri ba ne ahli sunna ne sai dai kuskure ne ya yi a waɗan kalmomi waɗanda yake faɗi wa inna min judika duniya wa darratuha wannan mai alburda kenan wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam yana daga cikin ilmomin annabi wai duniyan nan da abin da ke cikinta to yana daga cikin albarka annabi sannan wai kaɗan daga ilimin annabi ilmin lauh lauhul mahfuz wal qalami da kuma abin da nun wal qalami wa ma yasuruna yake rubuta to waɗannan abubuwan shafahat ne suna nan a cikin alburda sai a cire su mai mai ishiriniya tun farko farko yana cewa zinil qawla in hawalta madha muhammadi wafi kulli ƙaunin mustahilun wa ja'izu ya ce duk sanda za ka yabi annabi ka tsaya ka auna don duk magana akwai daidai akwai wauta ashe shi da kanshi in ya yi wani abu wanda ba daidai ba to sai a ce wannan ba daidai ba ne to don haka waɗanda suka yi kwandemin ishiriniya sun yi kuskure waɗanda suka rungumi ishiriniya gaba ɗaya sun yi kuskure sai da mu 'yan salafiya muka zo muka daidaita abin ishiriniya littafi ne na waƙen manzan Allah amma akwai kurakurai na aƙida a ciki sai a faɗakar kuma sai a ci gaba da karantar da abin da yake daidai haka za ka samu hamziya haka waɗannan littafai to babu laifi a yi waƙe don yaban manzan Allah manzan Allah ya yarda babu laifi a yi waƙe don a soki mushirikai da arna da 'yan bidi'a manzan Allah yana cewa Hassan ibn Sabit ahjil mushrikina fa inna ruhal qudus ma'aka kai wa mushrikai zambo ka yi wa mushirikai zambo arna ka yi musu zambo da kyau mala'ika jibril yana gadin ka in aka yi sallah asuba yakan zauna a masallaci annabi sai zauna daga gefe yana wannan waƙe yana yaban annabi yana yi wa mushirikai zambo bayan annabi ya rasu wani lokaci sai sayyidina umar ko a zamanin annabi ne ma sai sayyidina umar ya zo wucewa sai ji hassan yana waka sai leko sai dallara mishi harara sai ce kai gafara nan hassan ya ce umar gafara nan da Allah ya ce ina yin waka wanda ya fi ka daraja ma yana cikin masallacin annabi bai hana ni ba sai kai sai umar ya wuce to shine malamai suka ce ko a lokacin yana nufin annabi ma na ciki gashi bai hana ni ba balle kai wuce ka ba mu guri ko kuma a'a wannan irin wakar da kaji ina yi ina yin ta tun annabi yana da rai bai hana ni jama'a mun fahimta hassan ibn sabitin yace ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء فإن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء هجوت محمدا وأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما فداء هكا يتي عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها الكداء يبارين الأسنة مسعدات على أكتافها الأصل الذماء تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء فإما تعرضوا أن اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء شهدت به وقومي صدقوه فقلتم ما نحب وما نشاء وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار أردتها اللقاء haka yi musu yi musu mutanen makka sai da ya fata-fata da su a jimillance sannan ya bi su ɗaya bayan ɗaya to wani lokaci in ya zo aka samu wani shege daga cikin mutanen maka ya ci mutuncin annabi amma bai san tarihin shi ba sai zo ya ce annabi ina son zan yi wa wani amma ban san tarihin shi ba sai annabi ya ce zo na na san tarihin uban kowa a garin ka tambaye ni kawai zan faɗa maka in abin ya kaka yi baka same ni ba samu abubakar shi ma dan maka ya san tarihin kowa to waɗannan kafirai daidai ne a yi musu waƙa hakanan 'yan bid'a to annan ne malaman ahalus sunna suka yi dauri kyakkyawa jama'a malamai sun yi rubuce-rubuce gabana nan ɗaya daga cikin aiki ne da manyan malaman musulunci suka yi gashi a sheikh khalid ibn abdulaziz namar al-manzumatul aqadiyya inda ahlus sunnati wal jama'a hatta nihayatul qarni samin al-hijri jam'an wa dirasatan تأليف خالد ابن عبد العزيز النمر gashi littattafai da aka rubuta su na wake na aƙidoji a wurin ahalus sunna wal jama'a tun daga zamanin annabi har zuwa ƙarshen ƙarni na takwas ko kun fahimta jama'a ma'ana har wajen zamanin su imamu suyuti duk littattafan da aka ga su nan zai ɗauko maka waken da aka yi a kan kaza waken da aka su ibnu arabi alhatimi abba'i din nan waɗannan da suka yi ta yin shirka daga cikin yan bid'a aka yi ta rubuce-rubuce na wake a kansu ibnu taimiya waƙoƙi da ya rinka yi na yaban sunna ibnu qayyim waƙoƙin da ya rinka yi ji abin da ibnu taimiya yake cewa يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوصل ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها من عن كل ما يتخيل قبحا لمن جعل القرآن haka gashi nan dai kun ga wannan ke haka zaka ga ire-iren dan haka kana buƙatar ka samu ainihin wannan littafin to mafi faɗaɗawa da inganci daga cikin waƙe da malaman ahalus sunna suka yi ita ce ɗaya malamin gabas ya yi ita ce al'imamu ibn al-qayyim ya yi nuniya nuniya ya yi ta ne ya tabbatar da sunna sannan ya kwankwatsi mashirkai da 'yan bidi'a bai rage musu ba ko misala zarratin kuma da yayyayyai sai numfasa ya ce ka sani ni ma da ɗaya daga cikinsu ne tuba na yi don karka ɗauka izala aka haife shi a'a shi ma tuba ya yi don karka ce da kayi ke yana cewa su ne masu yin wannan shegantakar amma shi ya tuba kaji ɗaya na biyu sai al'imamul ƙahatani shi kuma ɗan yammacin duniya ne shi ma ya yi nuniya to waɗannan littattafai jama'a su ne aka tattara su a nan aka yi tarihin masu su aka yi sharhinsu to ka yi ƙoƙari ka samu wannan littafi gashi nan an zo da shi ka san waɗannan abubuwan kai kuma sai ka ga da hausa wace irin waka za ka tsara a 'yan shi'a yan wahadatul wujud masu cewa komai Allah wace irin wake za ka yi musu waɗanne irin waƙoƙi za ka zo ka tsara da harshen hausa don ka kai kariya zuwa ga sunna kariya zuwa ga malaman sunna duka waɗannan abubuwan jama'a suna daga cikin wasa'il ulama'i ahli sunna في الدفاع والذب عن السنة وعن أهل السنة وعن علماء السنة dan haka ku fahimci wannan jama'a to malaman sun bi waɗannan matakai wajen ainihin rugurguzar bid'a da 'yan bid'a akan haka ba abin da yake damun dan shi'a irin ai mishi waƙe saboda haka waɗannan ubaidawan su ma hankalinsu ya tashi wannan yana tabbatar da shirkarsu ahlus sunna baya tsoron ai waka a zage shi dan ya san ba shi da wata muguwar akida duk abin da za a faɗi a waken sai dai a faɗi ƙarya amma dan bid'a shi yake tsoron ai waka ko kafiri ko mushriki don za a fitowa da duniya hakika ne shi jama'a kun fahimci wannan da kyau saboda haka ƙarshen tika-tika tik jama'a waɗannan su ne suka ƙarƙare abubuwan da ne ta kawo mana a cikin kwanakin nan waɗanda kamar yadda na gaya mana kun ji dai daga irin matakan da ainihin aka biyo har aka kawo zuwa yanzu na biyu na yi muku wani alkawari in ba ku manta ba wanda nake so shi ma zan gina ku akan ku je ku samu waɗannan littafan guda biyu waɗanda littattafai biyu ko uku ko hudu ko biyar ma Allah ya san iyakacinsu waɗanda za ka karanta tarihin waɗannan zamunna kaga daulatu salajiƙa daular salajiƙawa wannan kana buƙatar ka samu wannan littafin shi ma na Profesa Ali Muhammad Muhammadin Sallabi ne sannan a daulatu zankiya daular zankawa waɗannan duk dauloli ne waɗanda aka yi su sai dai salajiƙawa daular su tana cike da ash'ariyanci saboda haka kusan an gudu ne ba a tsira ba amma daular zankiya a ƙarƙashinta ne da'awar salafiya ta yi ƙarfi domin su al'imamu ibn asakir a dimashki mai littafin tarihu madinati dimashq shine babban malamin jagorancin wannan gwamnati sannan sai salahuddin al'ayyubi salahuddin al'ayyubi da irin yadda yadda ake baka labari ya gwabza da christian crusaders kiristoci masu kokarin kashe addinin musulunci haka kuma ya gwabza da yan bid'a shi yasa Salahuddin ya ba da ƙarfi in ka karanta waɗannan littattafai wajen ainihin wato gina makarantu da samarwa da musulmi malamai waɗanda za su zaunar da su su ta karantar da su da abubuwan da za su biyo baya waɗanda Salahuddin ya yi amfani da su domin mai domin a tabbatar da cewa an ga bayan shi'anci bayan ɗan lokaci kaɗan jama'a sai zama shi'anci musamman a ɓangaren misra da duk inda Salahuddin al'ayyubi ya shiga ƙasashen sham sai zama shi'anci ya zama kamar ruwa ne aka yi shi wata uku aka ɗauki in ka dawo bayan wata uku za ka ga alamun shi to haka amma wannan ya faru ne ta hanyar gina makarantu masallatai raya malamai sa'annan littattafan 'yan shi'a aka rinka bin su su ma aka rinka kona su yadda daga ƙarshe dai sai da aka waye gari ƙasan masar har ta samu kanta a irin yadda ake ganin ƙasan masar a yanzu wanda in ba don wannan gwamnati ta waɗannan 'yan brothers ba da ta buɗe wa rafidanci shugaban ƙasar masar da ya wuce wanda suka aza a kurkuku Hussaini mubarak har ya sauka bai buɗe mu'amala da ƙasar iran ba ko da mu'amala ta ƙasa da ƙasa mu'amala ta diplomasiya ya ce saboda ba zai yadda ta hanyar siyasa a gurɓata wa mutanen shi addini ba duk lalacewar da ake ganin mubarak ya yi ya fi waɗannan waɗanda ake ganin su da sunan addini alheri ba abin da suka ja wa ƙasar masar sai bala'i a cikin shekara ɗaya da suka rike gwamnati ga ƙarshe nan halin da ba a taɓa samun ƙasar masar a kai a nan kurkusa ba gashi nan sun saka ainihin ƙasar allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to yana da kyau ka samu ainihin wato waɗannan littafai ka karanta za su taimaka maka ƙwarai da gaske wajen ka iya gane haƙiƙanin waɗannan tarihohi waɗanda muke ta tattauna maka a waɗannan munasabobi insha Allah. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Alkawari na da nai. Na tabbatar da cewa Ubaidawa ba jikokin annabi ba ne, ba jikokin Fatima ba ne, ba su da alaƙa ta kusa ko ta nesa da gidan annabi sallallahu Alaihi wa sallam. Ka ɗauki wannan littafin gashi a daulatu salajika, shi wannan Ali Muhammad sallabi shi ya rubuta shi, shafi na ɗari biyar da sittin daidai. ya ce salisan addaulatul fatimiyya gwamnatin fatimawa da ake cewa ya ce alfatimiyuna la silata lahum bi baitin nubuwa ba su da wata alaka da gidan annabta annabi wa daula alfatimiyya hiya daula batiniyya ya ce ai daular fatimiyya ai daula ce ma ta 'yan batiniyya waɗanda suke cewa addinin musulunci gaba ɗaya yana da fassara ta baɗini dama batiniya suna nan daga cikin shi'a batiniya kuma daga cikin sufaye mabiya ɗariƙun sufaye don haka ana iya samun albatini a shi'i albatini a turki al'asufi to 'yan shi'a batiniya su ne waɗanda duk abin da yake haramun to sai su ce maka halal duk abin da yake halal sai su ce maka ainihin haramun idan ba ku gane su ba su ne su ibrahim yakubu zazzaki batiniya ne jama'a ku duba da kyau ku gani duk abin da musulmi suke a kai hatta 'yan ɗariƙan ba sa dacewa da 'yan ɗariƙa sun shiga masallatan 'yan ɗariƙa ne a shekarun baya don me don su yaudare su su kwashi na kwasa da suka kwashi na kwasa yanzu sun je sun kafa nasu cocin ina fata an gane sun kafa nasu cocin su rabu da amma da babban masallacin juma'a na sabon gari na kwata nan ce cibiyarsu babban masallacin juma'a na tudun wada na yan ɗariƙa nan ne cibiyarsu sai suka rinka yin wasu dabarbaru a lokacin idan yan ɗariƙa suka tsogalo su sai su zo da makara cike da makamai da an tayi sallah sai su daddatse su in kai dan bana bakwai ne an yi haka daga 1994 har zuwa 1997 sai da suka shekara uku suna irin wannan to da tafiya ta tafiya yanzu suka ga sun kwashi na kwasa shine sai suka janye daga cikin yan ɗariƙa sai suka dawo suna wa'azi suna tsine wa yan ɗariƙa yan ɗariƙa na tsine musu albarka munafunci dole don haka waɗannan ainihin wato yan fatimiyya yan batiniya ne wa hadha ra'ayu aksar ulama'il umma alladhina haqqaqu nisabahum wannan shine abin da mafi yawancin malaman musulunci suka tafi akai waɗanda suka bincike suka tantance nasabarsu malamin duk da bai tsaya ya yi bincike ba ko to za ka je ka same shi yana shirme in an ce fatimiyya daular fatimiyya sai ce daular da jikokin annabi suka kafa saboda bai bincike ba kawai ya yi amfani da sunan ne kai tsaye ina fata an gane wa alimu bawatinahum waɗannan malaman suka gano duk abin da suka ɓoye a cikin gwamnatocin wa asrarahum da sirrorinsu wa qad sa'ala sharif ibn tabtaba ملكهم المعز العبيدي الذي فتح مصر عن نسبه فصلى سيفه bari ku ji abin da ya faru a cikin daular ubaidawa jikan ubaidullahi da ya kama gwamnati sai wani sarkin fadan shirin nan ana zaune a fada sai ya tambaye shi wurin kai daɗe wai nasaban nan taku da ake cewa ku fatima ne jikokin fatima ta hanyar annabi gaskiya ne sai shi sarkin sai zara takobin shi wa kala sai ce haza nasabi ya ce kaga nasaba ta nan wa nasarar zahab ya baje zinari ya ce kaga nasaban mu nan sai in ka karanta psychology za ka san fassara wannan yana nuna maka su yahudawa ne yahudawa yahudawa kudi ne nasabarsu wattakhadha qaumu musa min hulliyihim ijlan jasadan lahu khuwar da annabi musa ya tafi karbo sako sai aka samu wani shedani mai suna as-samiri kakkace musa as-samiri ƙarya ne ba sunan shi musa as-samiri sunan shi kenan samiri haka qur'ani yace musa annabi ne babu wani musa as-samiri a tarihin annabi musa as-samiri sai as-samiri ya bi su yace duk su tattaro gold zinaransu sai ya musu dan maraki da ya musu dan maraki sai mishi inji a ciki amma sai zama manual ne in aka taba shi sai dan marakin sai rinka kuka shine Allah ya ce wattakhadha qaumu Musa min hulliyihim ijlan mutanen annabi Musa sai suka kera wani dan maraki daga gwalagwalansu jasadan lahu khuwar dan maraki sosai kuma yana kuka in an taba shi saboda me an yi mishi inji a ciki shine sai suka koma suna zikiri suna kada mandiri suna rawar mandiri sai shi yake ce musu haza ilahukum wa ilahu musa fanas ya ku bani isra'ila wannan shine allahnku kuma shine allan musa mantawa ya tafi neman allah a wani wuri jama'a kun ji tarihin zinare don haka menene allansu zinare gold wattakhadha qaumu musa min hulliyihim daga kayan adansu gwalagwalansu aka kera musu sai suka koma suna ainihin bauta ana cikin kewayawa ana rawan mandiri ana kida ana zikiri ana tawajidi can sai wani zakiru da ya gama wusuli kap sai kabo dan maraki sai dan maraki ya rushe dama na tangaran ne na gwal yana rushewa sai watse sai bani isra'ila suka ce wayo mun shiga uku kudin mu mun yi asara ba su yi nadamar bautar dan maraki ba sai suka yi nadamar haka Allah ya ce walamma saqata fi aidihim wara'u annahum قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من القوم الفاسقين سكي ندامة to abin da nake so nuna muku bani isra'ila suna da alaƙa zuciyarsu da kuɗi a matsayin allansu allah ya ce wa ushribu fi qulubihimul ijil sai aka jarabci zuciyarsu da wannan dan marakin saboda me saboda kudinsu ne to ina son ka gane wannan zindikin da aka ce me nasaba ka sai baza zinare ya ce haza nasabi kaga kan gidanmu nan mu kaga asalinmu nan kaga daga inda muke waƙala sai ya ce haza hasabi ya ce kuma kaga daraja ta nan iyayena da kakanni kaga darajar mu nan mu kuɗi zinari gold dan haka malam yace fahum auladu maimun al-qaddah ibn daisan al-yahudi asalin ubaidawa ya'ya ne ga wani bayahude mai suna maimun al-qaidah al-qaddah shi kuma dan daisan bayahude qala abu usama an ubaidillah muassis ad-daula al-fatimiyya al-imam abu usama da ya tashi magana ya ce kunga ubaidullahi wannan da ya kafa gwamnatin ubaidawa din nan daular da ake kira fatimawa kana zindiƙan ya kasance zindiki ne abinda ake kira zindiki shine wanda tun farko dama ba musulmi ba ne ya shigo musulunci ne don yi wa musulunci makirci da Allah na fatan 'yan boko ku je ku shiga website din jaridar daily trust website na jaridar daily trust ka je ka ga maganganun da Profesa Dawud ya yi dangane da asalin mai tatsini. Tun 1956 ya ce mai tatsini dama ba musulmi ba ne kirista ne. Su uku ne aka tura su ƙasashen larabawa suka je suka yi karatun larabci da addinin musulunci. biyu suka makale a ƙasar sudan suka kyautata musuluncinsu ɗayansu shine mai tatsi ne ya dawo ya wa kan aiki wanda yake faɗin wannan magana jama'a sakatare ne na kan amma ya tuba yanzu yana nan zaune a kaduna dattijo ne Profesa dawud yana nan za ku gan shi wata ran zai bayyana akan mimbarin nan namu za mu kira shi zai mana lacca insha Allah irin waɗannan abubuwan ya kamata jama'a su san su yahudawa da kiristoci suna shigowa cikin addinin musulunci su kawo rudani menene manufar su mai tatsine shine a bayyana addinin musulunci addini ne na violence a nan ne zaka ga professor Dawud ya alakanta da'awar mai tatsine da Boko Haram a inda ni kuma in ka saurari kaset dina zaka ji inda na ka tarihin baban Muhammad Yusuf ba Yusuf din ba Yusuf din wan uwan shi ne wannan ba su da alaka riko ne kawai uban shi mahaifi 1980 ya kawo wa mai tatsi ne dauki aka kashe shi a rijiyar zaki duk sai da na kawo muku wannan tarihin ku rinka bincike ku rinka alakanta abubuwa ƙwaryar da ta je ita take zuwa sannan innal irqa da sas wannan gubar da uban shi yake a kai je kaka samu sarkin gashuwa na yanzu alhaji abubakar mahaifin shi alhaji umar sulaimanu umar shi ya yaƙi da baban muhammad yusuf a cikin garin gashuwa da yankin ƙasar bade saboda yana yada da'awar kada a sa 'ya'ya a boko in kai ɗan ƙaramin ɗan boko ne tafi nan a biyu za ka ga wani hostel da ake kiran shi suleiman umar to an sa mai sunan wannan sarkin ne saboda sarkin was once a chancellor na abu shine mahaifin sarki abubakar na yanzu to ka je ka samu sarki abubakar zai maka wannan tarihin da ni da shi haka muka zauna a gaban tsohon sarki da ya gabata wanda yake shi kuma kanin mahaifinsu ne shi mana wannan tarihi kusan awa uku a nan cikin fadashi a gashuwa tun da muhammad yusuf ya bullo da wannan shigantakar muke bibiyar tarihi so ba zama ba ku yi kawai ku zauna kindan kawai shi ke sai an zo sai ku zo ku ce eh mu muna ganin jihadi suka zo yi suna kiristoci aiki ne baka sani ba tafi ka tambayi sss a headquarters ta abuja sun taba kamo wani kirista daga garin michika suka je suka tsare shi suna bincikar shi saboda an gane shi yake finansin su Muhammad Yusuf ya ga binciki lauyan su a Kaduna gashi nan ofishin shi yana nan opposite din ofishin land and survey anan dabda dabda Sultan Bello da ka wuce gidan sarkin zazzau da ka wuce gidan lamidon adamawa ga ofishin shi nan tambayi shi kadai ne ofishin lauya a wurin kaje shine lauyan Muhammad Yusuf suwaye suka ɗauke shi ya zama lawai muhammad yusuf jerry gana theophilus danjuma jarmaya usaini kai baka da hankali ka ce za ka kafa gwamnatin musulunci amma kiristoci su ɗaukan maka lauya duk waɗannan abubuwan lokacin da muka yi ta faɗi idan musulmi ya rufe saboda suna ƙin albani on the other side kuma shi wai ya tashi ne zai kafa musu gwamnati saboda haka kana zindikan shi wannan ainihin wato ubaidullahi da ya zo ya kafa daular fatimiyya zindiki ne tun farkon shi ba yahude ne ya shigo musulunci ne danye wa musulunci makirci in baka san zindikanci ba tafi ka ɗauki muktasar babin ridda ka ɗauki duk wani sharhi na muktasar rahuni ne harshi ne da suki ne duk wani sharhi na muktasar ka ɗauki babin ridda ka ga menene zindikanci in kai dan bana bakwai ne samu littafin fiqh sunna a cikin mujalladi na uku za ga me ake nufi da zindikanci yasa malamai suka ce zindiki ma baya tuba don dama shi tun farko ya shigo ne dan yau musulunci makirci khabisan sannan mugu ne aduwwan lil islam maki musulunci mutazahiran bit tashayyu yana ainihin bayyana shi'anci shi kanshi Muhammad Yusuf dan shi'a ne aida har ba ku binciken tarihi ne ko ahli sunna ba ku san tarihin mutane ba shi yasa ga sunan hatta cikin waɗanda ke yaudara ku yanzu suna cewa ahli sunna ne su wasu miyagun masu aƙidoji ne suka shigo cikin ƙungiyoyin izala da ƙungiyoyin ahalus sunna ga sunan suna ta makirci kullum me yasa saboda asalin su dama sun shigo ne don su kawo rudani don haka duk inda musulmi suka yi dama su kuma hagu za su duk inda aka ce a zo a tafi tare su ba sa so a tafi tare me yasa saboda su fa dama sun zo ne su ruguza musulunci waɗannan su ake kira zindiƙai ko kun fahimta muhammad yusuf da shi an ci ya fara shine amir ɗin zazzaki a ina a maiduguri daga baya tuba ya bari ni da shi yake gaya mini da ya gaya min sai na ce to shi musulunci da muke na sunna ba a yin shi da lacca kun saba lacca yin sai kaje ka koyi karatu wai shi ne ya zo wai aminu daurawa ya sa mishi karatun bukhari ya koya mai bukhari shi kuma ya koma mai duguri ya koyar ya yi karatu ɗaya biyu na uku shi kenan koyi ka koyar sahihul bukhari ka koya ka sauke ma malamin ka yi maka tofin addu'a da ya kake kariya balle ka koyi ka koyar sai shi yasa daga ƙarshe kawai sai ga abubuwa sun bayyana shi yasa suna nan yan bid'a da yawa suna bayyana muku da sunan su ahlus sunna ne da yawa suna nan sun shigo ne don su kawo rudani da haka duk wanda ka ga a cikin ahlus sunna yana fada da sunna to ka fara saka mishi alamar tambaya kafin mu fitar da rubutu a kan shi za ka gano shi wannan ba yahude ne wannan ba maguje ne wannan jahamu dan kaza ne wannan jahamu dan safwan ne wannan wane ne dirhamu ne duka suna nan harisan ala izalatil millatil islamiyya ubaidullahi ya shigo musulunci ne da kwadayin sai ya ga bayan addinin musulunci qatala min al fuqaha wal muhaddisina wasalihina jama'atan kafira ya kashe malamai na fiƙihu malaman hadisi bayan Allah da jama'a masu ɗimbin yawa qala az-zahabi al-imam az-zahabi yace wa qad ajma'a ulama al-maghrib ala muharabati ali ubayd malaman yammacin duniya kaf suka hadu akan yakar ubaidawa lima shahiduhu min al-kufr as-sarih saboda kafirci da suka gani karara allazi la hilata fihi wanda ba wata dabara da ta rage wa malaman sai su yaki gwamnati wa qad ra'aytu fi tawarikh idda li sidqi ba'dihim ba'da wa kharaja kathirun min al-ulama wal ubbad ma abi ubayd ma abi yazid al-khariji li qital al-qa'im ibn ubaydillah wa qalu nakunu ma ahli al-qibla sai ta kaito mana tarihin duk da mu karanta muku din dan haka ka samu wannan daulatu salajiqa waɗannan littafan jama'a ana samun su a Kano gaba ɗaya series ne sun kai kusan guda goma sha biyar ka je ka samu Ibrahim ɗan Nijar ko ƙarin shi Ismail za ka samu gaba ɗaya littattafan sallabi in kana neman lambar waya 08029302694 08029302694 za ka samu waɗannan littattafan gaba ɗaya duk littattafan sallabi gaba ɗayansu za ka same su insha Allahu ta'ala a takaitan takaitawa duk waɗannan tarihohin da muka karanta ina fata a matsayinka na ɗalibin ilimi ka samu waɗannan littafai guda biyu na ɗaya al'amsaru zawatul asar birane masu ɗimbin tarihi na musulunci da irin yadda barnar da 'yan shi'an nan suka yi aka waye gari ƙasashen musulunci sun waye gari babu malamai babu ilimi babu abubuwa to sa'an nan kuma wannan littafi kamar sharhi ne ga wannan wannan al'ansar zawatul asar al'imamu zahabi ya rubuta al'imamu sahawi ya rubuta al'ilanu bitaubihi liman zammar tarih ka samu wannan littafi waɗannan littafai karka sake a waɗannan munasabobin baka same su ba a matsayinka na ɗalibin ahalis sunna to sa'an nan kuma har wa yau ka samu waɗannan littafan din na sallabi ne ka karanta insha Allah ta'ala a daulatul maghul wat tatar mutanen ƙasar Mongolia da tatar waɗanda suka zo suka rinka amfani da luguzawar da 'yan shi'a da rarakar da 'yan shi'a suka yi wa al'ummar musulmi suka yi amfani da wannan suka rugurguza ainihin dauloli na musulunci ka samu waɗannan littafai ka karanta sannan ka karanta littafin albidayatu wa nihaya ta ibnu kafir ka samu littafin majmu'ul fatawa ta shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiya da waɗannan bayanan nake cewa karshen sharhin wannan mukaddima ya zo ya rage yanzu zallan karatun littafin sharhu sunna wanda dama kamar yadda na ce na yi wa littafin mukaddima kasusuwa guda goma sha biyu waɗanda waɗannan zallan mukaddima ce ni ne wa littafin sannan gashi na yi sharhin asalin abin da ya shafi mukaddimar bagawi ita kuma a cikin sharhi kasa takwas kaga kenan in ka bibiya kasusuwa ashirin tsakanin mukaddima ta da kuma sharhin mukaddima al-imam al-bagawi bayan da al-imam al-bagawi ya kawo wannan mukaddima wadda ainihin muka karanta wadda in ba ku manta ba an fahimta da kyau jama'a wannan mukaddima ta kai matuƙa kwarai da gaske ina son yi amfani da wannan damar muna da mintuna ya kai nawa to insha Allah bismillahir rahmanir rahim wa bihi thiqati wa raja'i zan karanto mana ne a gurguje muqaddima da sunan Allah mai rahama mai jin kai aminci na da duk wani fata na alheri a wurin Allah nake alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan godiya ta tabbata ga Allah Allah bai taba daukan dan wani ya mayar nashi ba walam yakul lahu sharikun fil mulk Allah bai taɓa kasancewa yana da abokin tarayya a wajen sarauta ba wa khalaqa kulla shay'in Allah ya halicci komai fa qaddarahu taqdira Allah ya tsara komai a bisa tsari walhamdulillahi alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi godiya ta tabbata ga Allah da ya saukar da alqur'ani ga bawan shi Muhammad liyakuna lil alamin nadhira dan ya zama mai gargadi ga dukkan halittu الذي عجز الحامدون عن القيام بأداء شكر نعمة من نعمه Allah wanda ya gazar da masu godewa game da tsayuwa domin idar da godewa ni'ima ɗaya daga cikin ni'imomin shi wato ni'imar Allah kwaya ɗaya ta gaza wato girmanta ya sa bayi sun gaza su iya godewa Allah iya godiyar da za ta yi daidai da ni'ima kwaya ɗaya cikin ni'imomin Allah wa kallat alsinatul wasifina an bulughi kunhi azamatihi sannan harsunan masu siffanta Allah sun sage sun gaji daga kaiwa matuƙa wajen siffanta girman Allah wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la mu su bagawi muna shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamd sarauta da godiya na Allah ne وهو على كل شيء قدير الله مي ايكو ني اكن كومي ونشهد ان محمدا عبده ورسوله البشير النذير kuma muna shaida lallai Muhammadu bawan Allah ne kuma manzon shi ne manzo mai albushir kuma mai gargadi adda'i ilaihi bi iznihi wanda yake kira zuwa ga Allah da izinin Allah as-sirajul munir manzon Allah fitilar Allah ce mai haske a cikin bayin Allah arsalahu bil huda wa dinil haqq Allah ya aiko manzon Allah da shari'a da addinin gaskiya li yuzhirahu ala ad-din kullihi domin ya rinjayar da addinin musulunci a bisa dukkan addinai walau karihal mushrikuna koda arna sun ki walhamdulillahi alladhi a'azama alaina al-minnata bil islami was sunnah mun gode wa Allah da Allah ya girmama mana baiwa ta hanyar ba mu musulunci da sunna a wata bugu na ainihin sharhu sunna za ka ga allazi a'azama alainal minha minha an gane minah minah wannan yace minna wa waffaqana bi fadlihi lilittiba sannan mun gode wa Allah da Allah ya datar da mu muke bin manzon Allah da falalar Allah ba dan kokarin mu ba falala ce ta Allah muka zama ahlus sunna wa asamana bi rahmatihi min al-ibtida Allah ya tsare mu da rahamashi daga kirkiro bid'a bid'a da ba ma yi to Allah ne ya tsare mu ba iyawar mu bace ba karatun mu bane wa sallallahu ala muhammadin sayyidil mursalin Allah ya dadin tsira ga Muhammad shugaban manzanni wa imamil muttaqina kuma jagoran masu tsoron Allah wa khatamin nabiyina fi kulli sa'atin wa lahadha Allah ya daɗin tsira ga annabi wanda yake shine cikamakin annabawa a kowace sa'a da kuma kowace kiftawa ala dawamil abadi muna roƙon Allah ya ƙara annabi tsira da aminci har abadan abidina ma la yadkhulu tahta al-adad abadad da ba za ta kirgu ba salatin da ba zai kirgu ba wala yanqati anhu al-madad sannan kuma agaji ko baiwa da daraja da Allah yake wa manzon Allah mune wa annabi fatan kada ta yanke wa ala ikhwanihi minan nabiyina muna roƙon Allah ya ƙara tsira da aminci ga ƴan uwan annabi daga cikin annabawa wal mursalina da manzanni wal mala'ika da kuma mala'iku al muqarrabina waɗanda Allah ya ja su kusa da shi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi ya Allah kai dadin tsira ga matan annabi da zurriya annabi ‘ya'yan shi da tattaɓa kunnen shi wa ashabihi Allah kai daɗin tsira ga sahabban manzan Allah wa itratihi ya Allah kai daɗin tsira ga iyalan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wa ala muttabi'i sunnatihi ya Allah kai daɗin tsira ga duk masu bin sunnar manzanka wa ahli ijabati da'awatihi Allah kai daɗin tsira ga duk wanda suka amsa kiran manzanka bimannihi wa fadlihi Allah ya amsa wannan addu'a da baiwar shi da kuma falalar shi wa si'ati rahmatihi da kuma yalwatacciyar rahmar shi amma ba'du to bayan haka fa hadha kitabun fi sharhi sunna wannan littafi ne game da sharhin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yatadammanu insha Allah subhanahu wa ta'ala kaseeran min ulum al ahadith wannan littafi in Allah madaukakin sarki ya so zai tattaro ilmomin hadisai wa fawa'idil akhbar da kuma fa'idojin da ke cikin jawaban manzon Allah almarwiyati an rasulillah waɗanda aka ruwaito su daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama min halli mushkiliha tun daga warware duk wata matsala da ke tattare da hadisan manzon Allah wa tafsiri gharibiha da fassara kalmomin da ke cikin hadisan manzon Allah da ba a saba jin su ba wa bayani ahkamiha da kuma bayanin hukunce-hukuncen da ke ɗauke cikin hadisan manzon Allah ya tarattabu alaiha min alfiqhi waɗanda fiqhu zai biyo baya dalla-dalla wa ikhtilafil ulama da kuma bayanin ra'ayoyin malamai daban-daban jumalun za a ba da jumloli za a kawo jumloli na maganganun malaman fiqhu da kuma fahimtoci daban-daban na malaman fiqhu la yastaghni an ma'rifatiha al-marju'u ilayhi fil ahkam duk wanda jama'a ke komawa wurin shi don sanin hukunce-hukunce ba zai wadatu daga wannan littafi ba wal mu'awwalu alaihi fi dinil islam duk wanda jama'a suka jingina gare shi a cikin addinin musulunci to ba zai wadatu daga wannan littafi ba ma'ana duk malaman da ake wa tambaya da duk waɗanda ke shugabancin musulmi to suna da buƙatuwa matuƙa ga wannan littafi walam udi hadha alkitaba min al ahadith illa ma'tamadahu a immatu salaf wannan littafi ban tattara hadisai a cikin shi ba sai hadisan da limaman malaman salafu malaman farko mutanen kirki hadisan da kadai suka dogara da su sune na tattara a wannan littafi allazina hum ahlus sun'a waɗanda su ne ƙwararru a wannan fage almusallamu lahumul amr waɗanda aka sallama wa wannan ilimi min ahli asrihim tun daga mutanen zamaninsu sun sallama musu wa ma auda'uhu kutubahum hadisan kuma da su suka rubuta a littattafansu ni ma su zan kawo abinda malam yake faɗi duk mun yi sharhi duk hadisin da zai kawo a cikin wannan littafi yana bibiyar hadisan da manyan malamai suka mai da su hujjojinsu ƙwararrun malamai da malaman zamaninsu sun sallama musu malaman da su ma da suka tashi ruwaito hadisai irin waɗannan ɗin suka ruwaito a cikin littattafansu fa amma ma a arzu anhu min al-maqalub duk wani hadisi maqalubi nayi mana bayanin maqalubi hadisi kon gaba kon baya nayi mana bayani na istilahi wal mawdu' da hadisin ƙarya wal majhul da hadisin da ba a san shi ba ba a san wanda ya ruwaito shi ba wattafaqu ala tarkihi duk wani hadisi wanda ya zama birkidadde ne da hadisin ƙarya da hadisin da ba a san inda ya fito ba ba a san wanda ya ruwaito shi ba malamai suka kau da kai game da shi wattafaqu ala tarkihi kuma suka haɗu akan aiwatsi da wannan hadisin faqad suntul kitaba anha irin waɗannan hadisai to na tsabtace littafi na daga kawo su ba za a gansu anan ba wa malam azkur asani da ha min al ahadith dukkan hadisan da ban ambaci isnadojin su ba na ce haddasana haddasana fa aktsaruha masmu'a to mafi yawancin irin waɗannan hadisan dama an sha jin su wa ammatuha fi kutubil a'imma kuma baki ɗayan sun an je an duba littattafan malamai irin su Bukhari Muslim Abu Dauda za a same su ghaira anni taraktu asanidaha hadaran min al-itala kuma dai gaskiya na bar kawo isnadodin su ne saboda gudun tsawaitawa wa atimadan ala naqal a'imma da kuma dogaro da ne akan cewa ai limamai da suka gabace ni irin su Bukhari Abu Dauda Tirmidhi Nasa'i sun kawo isnadodin su don haka ni ba sai na kawo isnadodin su ba wa inni fi aksari ma aurattuhu bal fi ammatihi muttabi'un malam yace mafi yawancin hadisan da na kawo kai ba ma mafi yawanci ba baki ɗayan hadisan ni ma na bi malaman da suka gabace ni ne ko kuma mafi yawancin fatawoyin da na kawo ko fahimta ko fassarar da na kawo to ba ma mafi yawanci ba dukkanin fassarorin da na kawo a cikin wannan littafi to na bi malamai ne illal qalil sai yan kadan allazi la hali bi nau'in min ad-dalil nakan saba wa malamai a wasu wurare yan kadan idan wani dalili ya bayyana gare ni to sai in rabu da maganar su sai in karkata akan dalili fi ta'wili kalamin muhtamil muhtamal dangane da fassara wata magana wadda take iya daukan fuskoki biyu magana ɗaya ce tana iya daukan fuskoki biyu malamai sun tafi akan wata fuska to ina da dalili nakan bi dalilin mai yiwa kuma sai zama na saba wa malamai au idahi mushkilin ko kuma kokarin sharhin wani hadisi mai rikici au tarjihi qaulin ala akhar ko kuma kokarin rinjayar da wata magana a bisa wata maganar to akan iya samun na saba wasu malamai anan saboda dalilin da ya bayyana gare ni iz domin kuwa li ulama salafi rahimahumullahu ta'ala sa'ayun kamilun fi ta'alifi ma jama'uhu wato don kakka zarge shi me yasa ga ka babban malami kuma zaka ce kai ma kana bin malamai ne sai ce yo ai su malaman salaf malaman farko suna da kwazo cikakke wanda suka yi wajen tattarawa da rubuta duk littattafan da suka tara wa nazarin sadiqin da kuma hangen nesa na gaskiya lil khalaf wanda suka yi wa yan baya fi ada'i ma sami'uhu wajen idarwa da yan baya abin da suka ji wato malaman farko suna da kyakkyawan nazari da suka dubi waɗannan hadisan su sun san su sai suka gato amma 'yan baya fa na haka sai suka tsaya sai da suka rubuta 'yan baya duk abin da su suka sani sun yi kyakkyawan hangen nesa wal qasdu bi hadha al jam' to dan haka manufar da ta sa ni na tattara wannan littafin nawa ma'auƙo'il kifayati bima amiluhu tare da cewa littattafan da malamai magabata suka rubuta sun wadatar wa husulil ghunyati fi ma fa'aluhu sannan kuma an samu gamsuwa game da rubuce-rubucen da suka yi to tare da haka manufar da ta sa na rubuta nawa al-iqtida'u bi af'alihim don nema in kwaikwayi ayyukansu na alheri wal intizamu fi silkin da kuma shiga cikin wani tafarki ahadu tarfaihi muttasilun bi sadrin nubuwa wanda yake ɗaya daga cikin gyaffa guda biyu na wannan tafarki to yana makale ne da farkon annabta wato nima in shiga cikin isnadi din nayi bayanin waɗannan wuraren waddukhuli fi ghimari qaumin sannan kuma da fatar in samu shiga cikin wata tawagar jama'a jaddu fi iqamati din waɗanda suka yi kwazo wajen tsaida addini wajtahadu fi ihya'i sunna kuma suka kai matuƙa wajen raya sunna shagafan bihim na ya haka ne dan matukar kauna da nake wa malaman sunna wa hubban li tariqatihim da kuma kauna da soyayya da nake wa hanyar su wa in qasurtu fil amal amma blagi sa'ihim ko da ike a wajen kwazo na in cewa na yi aikin da zan iya kaiwa gare su to na gaza طمعا في موعود الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم amma ina kwaikwayon waɗannan malamai ne saboda ina sa ran alkawarin da Allah ya yi a bisa harshen annabin shi annal mar'a ma'aman ahabba da annabi ya ce lallai mutum yana tare da waɗanda yake so wali anni ra'aitu a alamar dini adat ila durus kuma na daga cikin dalilan da suka kai ni ga rubuta wannan littafi har wa yau na ga cewa duk wasu gimshikai na addini sun koma sun wargaje wa galaba ala ahli zamani hawan nufus mutanen zamunan nan kuma san zuciya ya rinjaye su falam yabqa min addini illa ar-rasm ba abin da ya rage a cikin addini sai zane wala min al-ilmi illa al-lism ilimi kuma ba abin da ya rage sai sura hatta tasawwara al-batil inda aksari ahli zamani bi surati al-haq har aka samu ƙarya a wurin mafi yawancin mutanen zamanin nan ta juye musu ta zama ita ce gaskiya wal jahalu bi surati al-ilm jahilci kuma ya rikide ya zama da sura ta ilimi wa zahara fihim tahqiqu qawli ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama mutanen zamanin nan maganar annabi ta gaskata a kansu da annabi ya ce inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad Allah baya dauke ilimi daga cikin bayi rana daya walakin yaqbidu al-ilma bi qabd al-ulama sai dai Allah madaukakin sarki yana dauke ilimi ne ta hanyar dauke malamai hatta idza lam yubqi aliman har sai ya rage ba sauran malami ittakhadha an-nasu ru'usan juhala shikenan sai mutane sai su dauki wasu shugabanni jahilai fasu'ilu fa aftau bi ghairi ilmin fa dallu wa adallu shikenan sai ai ta tambayar waɗannan irin jahilan shugabanni suna fatawa ba da ilimi ba su batar sun bata kuma su tabatar da jama'a walamma kana al'amru alama wasaftuhu lak yayin da al'amarin ya zama kamar yadda ka ji na siffanta maka ma'ana zamani ya lalace harattu an ujaddida li amri ilmi zikran to shine na nufi in sabunta ambatan al'amarin ilimi la'allahu yanshatu fihi raghibun mutanabbihun me yuwa wani mai kwadayi wanda yake faɗakakke to sai karsashi ya same shi aw yanba'isu lahu waqifun mutasabbitun ko kuma wanda ya tsaya a cikin harkar ilimi din yana nawa shi kuma sai ya samu kazar-kazar fa akunu kaman yasqa li'iqadi sirajin fi zulmatin mutbiqa sai in zama kaman wanda ya kokarin kunna fitila ne a cikin duhu dindim fa yahtadi bihi mutahayyirun sai ya zama wanda ya rude sai ya shiri da wannan fitila aw ya qawa ala tariqi mustarshidun ko kuma wanda ya ainihin wato ke neman shiriya yake neman hanya sai dawo kan hanyar fala ya khibu min as-sa'i sa'yuhu sai ya zama wanda ya kokarin kunna fitilar to shikenan aikin shi bai baci ba wala yadhi'u hazzuhu hakanan kuma ladan shi ba zai tozarta ba wallahu al-musta'an Allah shine abin neman taimako wa alaihi tukulan ga Allah muka dogara wa huwa hasbi ni bagawi Allah ya isa ya tsaya mini wa ni'mal wakilu kuma madalla da tsayawar Allah gare ni kuma kun ji muqaddimar Imam al-Bagawi ni ma ina yin kalma irin ta bagawi ta ƙarshe domin galibi muna haɗuwa da 'yan boko ina ba su ansa amma ya kamata amsa ta shiga cikin tarihi ta shiga cikin kaset suna haɗuwa da ni galibi malam albani duk da irin karatun nan da kai na boko ana neman irinku ka zo ka zauna cikin waɗannan masu warin baki ka zo ka zauna a zariya kana ɓata lokacinka to don baka san dalili ba ne kai ni ahal sunna ne shi wannan karatun da kai a wurinka kake ganin shi mai daraja ni na yi shi ne don in yaɗa sunna ni ban yi karatun boko don boko ba ni ban yi karatun boko don in samu kuɗi ba a na yi karatun boko ne don in taimaki sunnar manzan Allah a bisa aƙidar salaf kaɗai iyakacin manufata kenan iyakacin manufata kenan duk abin da nake a duniya ni don in raya aƙidar salaf ne kawai ba zan munafinci kowa in ce wai don in yi da'awa da a'a aƙidar salaf kawai don haka duk wata aƙida a duniya kaf ban yadda da ita ba aqidar salaf kawai na yadda da ita duk wani tafarki duk wani mazhabi duk wani tunani in ba na salaf ba ban yadda da shi ba dan haka ina rayuwa ne dan yi wannan hidimar domin wane ne shugaban salaf shine annabi sallallahu alaihi wasallam to ni ina rayuwa ne dan yi wa mai gidana manzon Allah hidima don haka duk abin da kake gani ina da first class wuri kaza ina da tuwon wuri kaza ina da tutu wuri kaza ina kaza dukka don yi wa manzan Allah hidima ne in yada sunna shi na haka duk inda nake ba na ɓoye kaina ni ɗan salafiya ne kuma da'awar salafiya kaɗai nake yadawa na haka duk inda aka kira ni mu haɗa kai da 'yan ɗariƙa ba na zuwa mu haɗa kai da 'yan shi'a ba na zuwa in kai ahalin sunna ne zan iya haɗa kai da kai domin me tamu ta zo ɗaya we are on the same page don haka kaɗai mu da awar salafiya muke yi kaɗai to kuwa idan bagau yana fatar ya rubuta wannan littafi domin yana ganin wani yana neman shiriya amma yana fagamniya to nima albani zan ta karantar da littafin sharhu sunna da da'awar salafiya domin duk mai neman shiriya to ya ce ga albani can yana karantar da hanyar salaf yana mai risala da kanshi cewa ya wattiba'u salafi ya ce a rinka bin salaf wa qatifa'u atharihim a rinka tsayawa a hanyar da salaf suka tsaya haka ya faɗi a farkon risala haka ya faɗi a ƙarshen risala in ka karanta ɗan hodiyo shafin ƙarshe a littafin tamizul musulmi na minal kafirina ɗan hodiyo ya ce a rinka karanta alƙur'ani a rinka gane ma'anar shi ta haƙiƙa a rinka karatun hadisan manzan Allah ana gane ma'anarsu a rinka karanta tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a rinka karanta tarihin malaman farko daga cikin salaf yace a rinka tsayawa akan hanyarsu yace kuma a rinka ana hada komai da tsoron Allah da kuma taka tsantsan to don haka kun ji mu da awar salafiya kawai muke yi da haka duk inda ka kira mu duk inda ka kira mu sai mun yi maganar salafiya duka ba inda za mu yi kara ko ina mu da awar salafiya muke haka za su ganni da lasifika ta kun ganta duk wanda yake haduwa da ni a maka gata haka nake rata yana wa'azi wani ya ganna amina ina wucewa wai sai ce ka gan shi fa digiri yake da shi fa amma wai ke wannan aikin da na da sai na ce Allah ya tsine wa digirin da zai ana yi wannan aiki shi dama digirin an yi shi ne don a zo a yi wa annabi wannan aiki yadda ka ji ne da hausa da ta rikice sai ka ji ne da larabci da ta rikice sai ka ji ne da turanci to na iya turancin da larabcin ne kawai don wa annabi aiki na ɗaya kenan na biyu jama'a ni wannan aikin da nake jama'a bayan waɗannan dalilan ko uwata abin da ta tursasa mini kenan uwata ta ɗauke ni tana kai ni soro wurin malamai a koya min ƙur'ani da hadisi soro da zaure anguwa anguwa gemu bai fito min ba nan na gama muktasar na gama bulugul mara na gama riyadu salihina ban wuce shekara sha shida ba keke ta sai min ɗaya a kano ɗaya a zaria ina shiga mota nan na tafi a dogara nake aje keke ina sauka kano kofan mata har muka saba da malam abba koki gidansu nake aje keke dan me dan iya wannan karatun in zo in yada da'awa ta sunna na aka bari ku ji duk abin da zan yi a duniya kap ba zai albarka ba sai in nayi wannan aiki wannan assignment din manzon Allah ne sannan wannan assignment din uwata ne dan haka har ranar da zan mutu ni da'awar sunna zan yi da'awar salafiya zan yi na ka dillan da ka kira ni wa'azi masallacin kun ba ka son salafiya to ran nan ka kaɗe sai mun yi wa'azin salafiya ko za ka mutu sai mun faɗi salaf sai mun faɗi abubakar mun ce radiyallahu anka sai mun faɗi umar sai mun faɗi aisha da hafsa mun ce ummahatul mu'minina sannan sai mun tsine wa bid'a sai mun yi mata tofin tir dan haka duk wani wanda yake ganin wai mutum iri na a'a iya darajar kenan duk abin da na zama ko shugaban kasa na zama in ban yi wannan aikin ba kaskanci siyasa ne da haka duk inda ka ganni duk wanda ya sani ba inda ban kewaya a Najeriya da mota ba duk inda ka sani har na na shiga kasar sun sun ga littattafai ɗan sanda ya lebo sai ce this one na lawyer sai ce no na muslim pastor sai ka faɗi haka zai gane na muslim pastor ok oga pastor save johnny make una pray for us duk inda nake da littafai nake yawo saboda duk inda ta kure da littafi da kyamara da rediyo duk wanda ya sanna a najeriya ba inda nake yawo sai da waɗannan da littafi da kyamara da rediyo shi yasa ranar goma ga watan oktoba daidai 2010 2000 dot 2000 dot yau shekara goma sha uku da watanni na fito daga garin port harcourt a gidan mai ne wasu suka tare ni murya ta yi ji ana cinikin mai ya ce kama albani na zariya shi ne na ce mishi shi ne ce ina ma dai malam sallan nan da muke ji kana bayani a kaset ka zo ka kwatanta mana na ce ba komai muka je aka sauke mu rewaye muka tafi benin city muka je muka siyo microphone cikin minti biyar na zo na koya abokin tafiya ta ga yadda zai kajiran da muka kasar din sifatin salati ke ranar goma ga watan oktoba 2000 dot yau shekara goma sha uku to duk inda muke mu mu ba tsofaffin yan bid'a bane muka tuba mun gode wa Allah akan wannan baiwar naka duk inda muke wannan muke yi so kar ka dauka dan kaji muna da digiri digirin mu idan ba mu karantar da sunna ba to ya tashi aiki ku kiyaye ba mu da wata daraja sai wannan don haka da za a ɗauke ni ina karantawa a faculty of law ko a ɗauke ni ina karantawa a faculty of engineering ko mass communication ko menene wallahi al'azimi jama'a sai na ware ɗaliban da sai na koya musu sunna shine aiki na don haka ni kai ma baka taɓa jin an yi kuskure an kira na ce an zo a yi taron haɗa kai da yan bidiya da yan kaza ba a yi saboda na je zan ce a'a wallahi dole sai dai a haɗa kai kawai abi manzan Allah da sahabban shi da ba bi kowa ba su kaɗai za mu bi wattiba'u salafi wa qatifa'u asarihim saboda haka jama'a aikin mu ba zai ɓaci ba insha Allah kuma kaga a haka ban taɓa jin yunwa saboda wannan aikin ba ma'ana kar ka taɓa tunanin wannan aikin babu riba a ciki ina son fassara maka maganar bagawi ne da yake cewa aikin mai aikin nan baya ɓaci ban taɓa samun kunci a rayuwata saboda wannan aikin in ban yi wannan aikin bane ma kunci zai same ni mahaifiyata tana lahaza ta ƙarshe za ta rasu wasiyar da take mini kenan saboda haka lallai ka sani albarkata ta danganci karantar da sunna na haka mu sunna ce kan gidanmu mu sunna ita ta karbe mu bid'a in muka kama ta to za mu yi kuraje bata karbe mu ba sam bid'a bata dace da mu ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka jama'ar musulmi karatu ya yi karatu in Allah ya so mun zo karatu na gaba kowa ya rike alama za mu tashi inda imamul bagawi ya fara kwararo hadisai yana cewa akhbarana abu sa'adin ahmad ibn muhammad ibn al-abbas al-khatib al-humaydi qala akhbarana abu abdullah muhammad ibn abdullah al-hafiz qala akhbarana abu abdullah muhammad ibn abdullah al-asbahani أنبأنا إسماعيل بن إسحاق القاضي أنبأنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد حول السند وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الكشميحني واللفظ له قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي الباباني قال أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمود أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الخلال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ألقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا حديث متفق على صحته أخرجه الشيخان محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري في الصحيحين عن عبد الله بن مسلمة القعنبي وأخرجاه من أوجه عن يحيى بن سعيد الأنصاري وألقمة بن وقاص الليثي العتواري المدني مات في ولاية عبد الملك بن مروان sha Allah ta'ala jama'a na yi mana so mun taɓa ne ka san aka ce gobe sallah za ka je ka samu yara sun kewaye ana suya kaji ko sai a miƙa mai fuffuke to wai gobe akwai tashi sama kenan to abin da ne muku kenan insha Allah eh ka sa akwai karatu an zo insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a musulmi anan za mu saurara insha Allah ta'ala da wannan muke fatan Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga sunna Allah ya taimaki ahalis sunna Allah ya kashe bid'a Allah ya shiryar da 'yan bid'a Allah maɗaukakin sarki ya haɗa kan musulmi a bisa alƙur'ani da sunna a bisa fahimtar malaman sahabbai da tabi'ai da mutanen kirki daga cikin malaman fiƙihu da malaman hadisi muna fatan dukkanin wani kuskure da ke tattare da wannan karatu Allah ya kawar mana da shi abin da yake daidai Allah ya ɗora mu a kai to sa'an nan jama'a sai an daure ka yi ƙoƙari yadda aka fara da kai to ranar da za ka ga mun ɗaure wasu shanu a nan manya-manya suna hararen mutane za mu yi walimar sauka to ya zama da kai duk ran da za mu sauke sharhu suna insha Allah akalla sai mun ci biji mun sa goma akalla goma za mu ɗaure nan farɗa-farɗa suna hararan mutane suna jiran liman yau kansu da wuka insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika